بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارشده إلي إلا هاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح ashimawi shafi nawa shafi na ashirin da ɗaya to ina za a tarfi wa amma fada'ilu salati amma ka ga musahabban sallah fa asharatun guda goma ne na farko raf'ul yadaini daga hannaye guda biyu inda takbiratul ihrami yayin kabbarar harama wa tadwilu qira'ati subhi da tsawaita karatun sallar asuba والظهر ده قوي تقاسم صلى الأزهر وأن مستعدين وتقسيم قراءة العصر نجر تقاسم صلى العصر والمغرب ده صلى المغربة وتوسط الإشاء ده أكي تصلى الإشاء أي من أكي في السورة بعدوبها وما كثيرا وقول ربنا ولك الحمد لفظ ربنا ولك الحمد mustahabbi ne lil muqtadi ga mai koyi da liman in limamin sai yake sami Allah wa liman hamidahu sunna shi kuma ya ce rabbana wa lakal hamdu mustahabbi ne wal fajr da mai sallah shi kadai bayan ya faɗi sami Allah liman hamidahu sunna in shi kadai yake sallah to mustahabbi ne kuma ya ce rabbana wa lakal hamdu wa tasbihu da yin tasbihi fi ruku'i a cikin ruku'u والسجود دين تسبيح أشكال سجدة وتأمين الإمام دين آمين الإمام في السر أشكال ركع الأسر تفق الكدي ركع فتبين أمي صعباني وسجد كي زي آمين amma dai mafi shahara shi ne ba zai faɗa amin ba inda yake karatu a bayyana alhamdulillah sai mu tashi alkunus ziya shafi takwas za mu tashi a khatima cika maki khataman nan lahu bi sa'ada Allah ya cika mana da imani yan baji lil insani yana kamata ga mutum musulmai Allah yura kar a ganshi a ko'ina illa muhassilan sai abin da yake tabbatar masa hasanatan kyakkyawa li ma'adihi ga makomarsa lahira ka gane kar a gaisa a ko'ina sai a gurare guda biyu guri na farko muhassilan hasanatan li ma'adihi mai tabbatar masa wani kyakkyawan lada domin makomarsa lahira guri na biyu au dirhaman ko a ganshi a muhassilan dirhaman yana ƙoƙarin neman kuɗi lima ashihi domin rayuwarsa ta duniya kuma ta hanyar halal kar a ganta a guri na uku gurin da ba lada ake samu ba da kuma ko kuma gurin da ba wani amfani zai samu na rayuwarsa ta duniya ta hanyar halali ba kar a ganta a gurin zaman banza ko gurin da ake saban Allah kaga ba gun lada bane ba gun neman abinci bane wa yatruka ma la ya'ni mutum ya bar abin da ba ruwansa abin da bai shafe shi ba ba a sa da shi ba ba da shi ake yi ba kare tusa kansa sai dole sai ya san me ake yi ko sai an yi da shi ya sama wa kansa sauki dan yi wannan hadisi ne wa manzo Allah ke min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga kyan musuluncin mutum ya bar abin da ba ruwansa wa ya haka risa min nafsihi mala yace yana kamata ga musulmi ya dinga kiyayewa kansa kada jefa kansa inda za a tuhume shi ko zai cutu a rayuwarsa ta duniya ko zai ja masa cutu a rayuwarsa ta lahira wa ya kifa inda ma ashkala kuma ya dinga tsayawa a yayin da ya rikice ya kasa gane halacci ko haramci amma inda mai al mai qawaid yace maka da kashifa ma bika min al ashkali duk in yana tafiya sai ya rikice ya kasa gane halacci ko haramci to ya kifa ya tsaya sai ya warware in ya gano halaccin abin to sai ya ci gaba da tafiya a kai in ya gano haramci kuma sai ya bar shi kwata-kwata amma kai ya ci gaba da tafiya a cikin iskali a cikin shubha bai san halarci ko haramci ba wa yansifa jalisahu musulmi ana so ya yi kyakkyawan hali ga abokin zamansa insafi ana kiran adalci da insafi yansifa ya dinga yin adalci jalisahu ga abokin zamansa abokin zaman nan sawa'un mata ce ko iyaye ne ko malami ne ko ɗalibi ne ko aboki ne in Allah ya haɗa ka zama da mutum to ana so ka dinga masa adalci wa yulina lahu janibahu kuma ya dinga lausasa kasanninsa gare shi ya dinga yin mu'amala da shi da sauki da laushi da lausasawa ba da awwalawa ko tsanantawa ba wa yasfaha kuma ya dinga yin yafiya an zallatihi ga tuntubansa shi da kuskure abokin zama dole hausa sun ce harshe da haƙoli ma wata ran akan saba to in ya maka kuskure to ka yafe masa ko manzo Allah ma ta masa fasfashi sabhal jamil kai yafiya yafiya kyakkyawa wata kuma aka ce fasfaha alhum wa qul salam kai musu asabu shine yafiya ka dinga faɗin magana mai kyau shine salam wa yalzama sabra yana kamata ga musulmi ya dinga lazantar haƙuri a rayuwarsa ta duniya haƙuri wajen bautar Allah da haƙuri ga barin saba wa Allah da haƙuri na jarrabawa da Ubangiji ya yi masa da haƙuri wajen zamantakewa da bayin Allah duka wannan ana buƙatar haƙuri ga musulmi wa in jalasa aliman idan ya zauna da malami nazara ilai kuma ko da zaman ba na karatu ba ne in aka ce wannan malami ne zama ya hada shi da shi to ya yi kallo ga malamin nan bi ainihin ijilali da idan girmama kar ya kalle shi da idan izjira'i izgilanci ko leni don ganin cewa ya fi shi wani abu na duniya ko malamin nan talaka ne ko ya ga wani tufa na kaskanci a jikinsa kar ya walakanta shi saboda darajar da Allah ya masa ta ilimin nan wa yusita lahu kuma ya dinga yin sauraro ga malamin nan inda makali yayin da malamin yake magana malami yana magana ko ba karatu ake ba to kai shiru ka ji me yake faɗi a cikin maganar malami akwai hikima da za ta amfane ka in ba shi ya nemi ka yi magana ba to in yana magana ka yi shiru ka saurare shi wa in raja'ahu idan zai yi muraja'a da malami akan wata mas'ala ta addini da yake neman ƙarin bayani ko bai fahimce ta ba to raja'ahu ya yi muraja'a da shi ta fahiman domin neman fahimta ko da yana ganin malamin abin da yake kai kuskure ne yana so yin muraja'a da shi to ya je domin neman fahimta ba domin kurewa ko ya nuna wa malamin ya fi shi iyawa ba wala yu'aridu kada bujiro wa malami fi jawabi sa'ilin cikin amsa wa wani mai tambaya sa'alahu da ya tambaye shi in wani ya tambayi malami kana gurin to ko ka san amsar kar ka yi garajen ba da amsa ka bari ka ji abin da zai faɗi tunda dama ba kai aka tambaya ba ko ai kana gurin aka tambaye shi ko ka san mas'ala in ba shi yace kai jawabi ba to kai shiru watakila cikin amsa da zai ka samu ƙarin bayani abin da da baka fahimta baka ƙara fahimta ko kuma da kai ka fahimci abin ne a juye ko ka yi wa abin mummunar fahimta a dalilin amsa wa mai tambayan nan kai ma za ka san haƙiƙanin yadda hukuncin yake to alhamdulillah sai mu tashi wa man nazara fi ilmi eh mai tabbatarwa risala shafi risala shafi 362 samurin zani mai gajeren bugu ina za mu tashi wa talaqus salati saki uku fi kalimatin wahida cikin kalma ɗaya. a lokaci ɗaya ka ce wa mace na ka ki saki uku bid'atun wannan bid'a ne ina fata an gane wa yalzamuhu amma saki uku yana lazamtar ka in waka in har ya abu wannan da ijma'in sahabbai ijma'i ne na sahabbai tun kafin tabi'ai tun kafin su imam mali a zamanin sayyidina umar shi ya tabbatar da wannan kuma tare da sahabbai amma asali a zamanin manzo Allah ya taba maida wa mutumin da yayi wa matarsa saki uku a kalma daya kamar yadda aka duba shayi da yake wa talaku za su fi kalimatu waye da bid'a ai muhdasa fararren abu ne ai lam yi umar biha ba ai umarni da yin haka ba bal umira bi khilafiya an yi umarni da sabanin wannan kai mata saki daya in ma baka yi kome ba ida ta kare kana da damar a sake ɗora muku aure ko kuma baka bukata ka je ta aure wani in kuma kayi kome to daga baya in wani abu ya ƙara faruwa ka iya ƙara mata take ɗaya ya zama biyu shi ma an kai kome daga baya ka iya ƙara mata saki ɗaya ya zama saki uku wannan shi ne abin da shari'a ta halatta amma a kalma ɗaya ka sai na sake ki saki uku wannan haramun ne fala yunafi huququha ka gane ai amma fa da yace maka bid'a ba wai yana kore akuwar irin wannan mafi zamani a cikin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san yawanci a kaida malamai suka ta wani abin bid'a ne to abin da bai faru a zamanin manzo Allah ba daga daga baya aka kirkire shi ba sai ka cewa bid'a ba ko to ma'anar wannan ba wai yana kore cewa wannan din bai taba faruwa a zamanin manzo Allah ba eh ya faru a zamanin manzo Allah amma manzo Allah bai yarda da shi ba ka gane ai to abin da malai ya kamata ya kawo sai sai haramun kawai ko tunda manzo Allah ya hana eh bai kamata ya yi mana ibara da bid'a ba inda bid'a abin da bai taba faruwa a zamanin manzo Allah ba shi ake cewa bid'a ba to amma abin da ya faru annabi ya hana ya zama haramu to da sai to law ka san shi kalmatun wahida haramun yace fa min zalika yana daga irin wannan da ya taba faruwa ma balagahu abin da ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na labari anna rajulan tallaqa imra'atahu salasata tiliqatin jami'an labari zo annabi wani mutum fa ya saki matarsa saki uku gaba daya faƙama gadban manzo Allah ya miƙe yana mai fushi ya miƙe tsaye cikin fushi kun maƙala sana ya ce a kan abu na biki kitabin lahi azza wa jal yanzu za ku dinga yin wasa da littafin Allah azza wa jalla wa ana baina azhurikum ni ina tsakaninku ina raye ina tsakaninku a duniya za ku dinga wasa da littafin Allah ka gane yayi wannan hadisi ne hasani in ka duba ya yi lamba ƙasa imamun nasa'i ya rawaice shi wal hadisi wa saka wani hadisi ibn hajar ibn hajar ya wasaka wani hadisi fi bulugul maraj a cikin sabra na bulugul maraj ya kawo shi to manzan Allah da ya faɗi wannan kalma ya kira wannan mutum ya tsawata masa kuma ya maida masa matar a zamanin tun daga nan wani bai ƙara yi ba saboda ganin abin da ya faru manzan Allah ya yi fushi kuma ya yi faɗa zamanin sai da abubakar ma bai faru ba sai zamanin sai na umar sai wannan abin ya yi yawa mutum zai ce ya sake matarsa sake uku ka gane ai sannan kuma sai a ce ai saki ɗaya ne tunda manzo Allah ya taɓa maida mutumin da ya saki uku a kalma ɗaya sai a ce ai saki ɗaya ne to da ya yawa sai sana Umar ya kira sahabbai su sai da na Ali sai na Usman da su Abdurrahman ibn Auf manyan sahabbai dai suka zauna suka yi shawara a ƙarshe suka fitar da matsaya a ƙarƙashin halifatun sai na umar ya ce nan gaba duk mutumin da ya saki matarsa saki uku a kalma ɗaya za mu tabbatar masa saki uku da shawarar sahabbai kuma aka tabbatar da wannan a zamanin duk wanda ya yi saki uku a kalma ɗaya saki uku ne kuma wancan laifin yana nan ya aikata haram kuma yalgamu in waka kamar da mai risala ya kawo tun daga zamanin sai na umar aka tabbatar da wannan kashi uku a kalma ɗaya kashi uku ne a ciki ma daga shawarar da aka aka ce ai mazala cewa ya yi a tal abuna bi kitabillahi azza wa wa ana baina azhurikum za ku dinga wasa da littafin Allah azza wa jalla ina tsakaninku yace to ai yanzu maza Allah baya tsakanin duk wanda yayi to za mu tabbatar masa kashi uku saboda haka ijma'in sahabbai da tabi'ai da suka biyo baya da tabi'u tabi'ina duk sun yi ijma'i ba sabani duk mutumin da yake mata saki uku a kalma daya saki uku ne sai bayan wani miji to mun koma matanin yace wa talaqu sunnati sakin aure na sunna mubahun abun halattawa shi sakin aure asalin sa halal ne ba haramun bane kaga wannan shine yake kishiyar haramu haramun mubahu wa huwa shi sakin aure na sunna wanda ba bid'a a ciki babu laifi in ka yi shi baka yi laifi ba an yi tsallika ha mutum ya saki matar fi ɗuhuri cikin tsarkin da ta yi na jinin haila lam ya karaba ha da bai kusance da ba fi a cikin wannan tsarkin kuma ɗalƙata ya saki da ana akwai sharaɗi uku na farko ba a cikin jinin haila ba inda an ce fi tsuhuri a cikin tsarki to shi kansa tsarkin lam ya karaba bai take ta ba fi a cikin tsarkin tunda ta yi jinin haila ya ɗauke bai take ta ba sannan kuma da ya tashi ya yi ɗalƙaso saki ba kaga sharaɗi uku ce ba a jinin haila ba kuma a tsantin bai tace ta ba kuma saki ɗaya wannan shine sakin aure na sunna sannan kuma da summa la yut bi summa la yut yut bi uhane la yut bi aha talaqan sannan kuma kar ya bibiye ta da wani saki duk da ya saki ɗaya a cikin tsarkin da bai tace ta ba to kar ya kar ya ƙara cewa na sake ki hatta ta rika biyar idarta har sai wannan idar ta kare in ma bai yi kome ina fata an gane domin idan ya kara mata saki daga baya to ya zama saki biyu kuma duk a cikin tsarki daya kaga ya saba waccan ka'idar in ya mata saki ɗaya to ya kyale ta har sai idda ta ta kare ko ya yi kome kafin idda ta kare a zo a ci gaba da zama saki ɗaya dai yana nan igiya igiya ɗaya ta yanki amma yana da damar kome to wannan shine sakin aure na sunna in aka sabawa ɗaya daga cikin wannan sharuɗa guda hudu to an yi saki na bid'a amma sakin ya tabbata in ya sake ka cikin jinin haila ka gane ai yayi yayi laifi amma saki ya tabbata in ya tashe ta cikin tsarkin da ya tashe ta in ya sake ta cikin tsarkin da ya tashe ta shi ma yayi laifi kaga in ya mata saki biyu ko da a cikin tsarkin da bai sake ta bane ko saki uku shi ma yayi ne dan ya saba wannan sharadin to wannan shine talaqu sunnati sakin aure na sunna ina fata an gane kuma wannan sharadi shine yazo a farkon suratul talaqi ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul idda lafazin liiddatihinna shine tattare duk wannan sharuda kamar yadda Abdullahi dan Umar ya fassara yace ai abinda Allah yake nufi fatalliquhunna liiddatihinna ku sake su daidai idda su shine lokacin da jinin su na al'ada ya dauke da ku take su ina fata an gane to sai ce wala hurra da asu amma ya halatta gare shi yayi kome mutum shi mutumin da da ya saki matarsa yana da damar kome killati sahiru cikin matar da take jinin haila matar tasa idan ba yarinya ce da bata bada jinin haila ba ya sake ta ba tsohuwa ce da ta daina jini ya sake ta ba tana jinin haila ka gane ai to zai iya yin kome ma lamta da kulfin haibati salisa matuƙar ba ta shiga cikin jinin haila na uku ba daga sakin nasa da ya sake ta in ta yi jini ɗaya zai iya mai da ita in jinin ya ɗauke ma zai iya mai da ita in ta yi jini na biyu ma zai iya mai da ita in jini na biyun ya ɗauke ma zai iya mai da ita amma in jini na uku ya zo mata to ba da damar komi ka gane ai alfarma ɗaya ce sai dai ba da sabon sadaki a sake ɗaura musu abu in ta shiga jini na uku shi ba da damar kone wani ba wani kuma ba da damar a ɗaura masa aure da ita sai wannan jinin ya ɗauki ta shiga tsakani shi ba da damar kone wani kuma bai da damar da zai aure ta a cikin wannan jinin dan bata gama iddar ba sai wannan jinin na uku ya dauke sannan ta halatta ga zawarawa ka gane ai shi alfarma ɗaya ne yake da ita wanda sauran zawarawa ba su da shi shine zai iya ba da sadaki a ɗaura musu aure saboda dama iddarsa take wannan maganar jini uku sulhur ta cikin yantacciya idan matar tasa ba baiwa ba ce to jini uku shine iddarta aw saniya ai ma lam tadkul fil haibati saniya shine adafi da au ko kuma matakar ba ta shiga yana da damar kone matakar ba ta shiga cikin jini na biyu ba fil amati a cikin baiwa idan matar ta san baiwar wani ya aura to iddanta jini biyu in ya kuma ko da shi an tacce ne inda ya ta baiwa ce ya aura in ta yi jinin farko zai iya mai da ita in jini na farko ya ɗauke zai iya mai da ita amma daga jini na biyu ya zo mata bai da damar komi shi ma sai da in saki ɗaya ne ko biyu zai iya ba da su zai iya sake ɗaura musu aure wannan hukuncin matar da tana jinin haila a rayuwarta ba yarinya ce da bata fara yi ba ba tsohuwa ce da ta daina ba to ana tana yin idda ne da zuwan jinin haila to sai kai fa in kana min mallam tahib idan matar da ya saki din nan ta kasance daga cikin matayen da ba sa jinin haila saboda ƙuruciya ba ta fara jinin haila ba ya sake ta au min man qad ya isat min al mahidi ko kuma matar da ya saki tana daga cikin matayen da suka ɗebe kauna daga zuwan jinin haila wallahi ya isna min al mahidi kenan ko waɗancan wato farko Allah ya ce wallahi ya isna min al-mahidi ko wallahi lan yajidin su ne waɗancan wanda ba su fara jinin haila ba wallahi ya isna su ne tsofi wanda suka daidai kauna daga zuwan jini to Allah ce fa iddatu hunna salasata ashhur shine nan zai zai gaya mana iddar su su suna idda ne da lissafin wata in suka yi wata uku shi kenan in bai wace kai wata biyu shi kenan to matar da bata fara jinin haila ba aunin makali ya sace mai mahidi ko ta ɗaya da ƙura daga zuwan jini tsallak a hama ta sha zai sake ta duk lokacin da ya ga dama ba wancan sharaɗoɗin na ɗuhurul masisi ta gane ai an haramta masa saki cikin jini ko cikin tsarkin da ya sace ta duk ba wancan sharaɗin a kansa duk da dama ita ba ta jini zai iya sakin ta duk lokacin da ya ga dama wa kazalika alhamilu yawa haka nan mace mai ciki ita ma zai iya sakin ta duk lokacin da ya ga dama eh kaga sabanin al'ada mu yanzu a al'adance idan mutum dan ya saki mace cikin jinin haila ko cikin tsarkin da ya sace ta ba za a ga laifinsa ba amma in ya sako ta da ciki tsohon ciki sai a dinga zagin sa a ce wani bayi da mutunci da tsohon ciki ya koro ta kuma wannan ya fi halarci a shari'a akan sakin ta cikin jini din ko kuma cikin tsarkin da an sace ta amma wani a al'ada an fi ganin laifin wannan amma a shari'a zai iya sakin mai ciki dama wancan sharuɗoɗin da aka gindaya gudun rikici ne fa shi ne hikimar wancan sharaɗoɗin ka saki mace ta zo gida kai a tunaninka ba ta da ciki daga baya ciki ya bayyana da ce cikin ka ne kai kuma ka ce ba na ka bane ka ga rikici ya shiga amma da an kiyaye wancan sharaɗin baka sake ta cikin jinin haila ba da jinin ya ɗauke baka take ta ba kaga ko ta samo cikin ta a wani guri ba ta saka kawo ma ba ta sani ita ba tunda tunda ta jinin haila baka take ta ba kuma ka sake ta to sai ina za ka ce cikin ka amma ka ce ta shari'a wato sharadi ka take ta cikin wannan tsarkin ta ta inda ta cikin ka ne ba ka da bakin magana ko to amma ita wannan dama ga cikin ka tabbatar naka ne ita ma ta san naka ne kaga ba wani mushkila za ka iya sakin ta duk lokacin da ka ga dama ko sabon ciki ne ko tsohon ciki ne babu laifi sai ce wa turja'ul hamilu ana mai da mai ciki ko ne kenan mai cikin da aka sake ta ana iya mai da ita malam ta ba matuƙar ba ta aihu ba ita sharaɗinta shine haifa wannan cikin wa ulatul ahmali ajaluhunna an yaba an hamlahunna Allah ya ce su ma abota ciki da aka sake su ajaluhunna lokacin kare iddan su an yaba an hamlahunna su haife cikin wannan kaga ya danganta da yanayin girman cikin in cikin yana wata ɗaya ne aka sake ka kaga sai ta yi kusan wata takwas sannan za ta aihu ta gama idda amma in cikin ya kai wata tara ko da yau ya sake ta da safe bayan azhar sai ta aihu da yamma da babu ba wani sai a daura musu aure a ranar yi a ranar in ta gama ita shara'i an ya ba na hamla hunna ta haife cikin su kuma ta haife ba shi kenan ba amma da za ta zauna wata tara ba ta aihu ba ko ta kama ne miji ya mutu ita ba za ta gama idda ba sai ta aihu da saki da iddar mutuwa da idda take a wajen da suke duk yau mijinta zai rasu da safe da rana ta aihu da yamma ta ɗaura aure da yanzu amma da za ta zauna wata tara sauran mata in suka yi wata hudu da kwana goma ba su sun gama ta kaba amma ita ba za ta fita a ta kaba ba sai sanda ta haifi wannan ciki alhamdulillah shi ne askari barka da fito gida lafiya alhamdulillah sai kamar yana oh oh a je a gwada a shari'a ba za ta karɓi wannan ba shari'a ba za ta karɓi wannan ba abinda shari'a za ta iya karɓa shi ne maganar istibra'i idan ana neman mace ta yi istibra'i kafin ta yi aure wannan za a iya zuwa a gwada idan an tabbatar da ciki sai a ɗaura mata aure amma abin da ya shafi idda dole a kiyaye wannan ka'ida da shari'a ta shirkuɗa ko da an yi kisa an ga babu ciki sai ne shafi ɗari uku da tamanin da ina za mu tashi muna cikin kitabul hududi fasulun idza shariba muslimun shay'an min muskirin idan musulmi ya sha wani abu daga cikin abin da yake sa maye bai ce maka idza shariba muslimun al-khamra ba dan ba giya ce kawai kake sa maye ba ko na irin abu in dai yana sa maye in musulmi ya sha wannan abun yace wa in kalla ko da abin da ya sha ya karanta ka gane ya ko allura ce ya tsoma a kwalbar giya ya ɗauko ya sa harkarsa ya haɗe wa in lam yuskir ko da bai yi maye ba to hudda za a masa haddi bulala tamanin kalkazafi kamar yadda muka yi magana a cikin haddin kazafi ba sai mai mamta maka samani na jalda ba tunda mun yi magana hukuncin kazafi a baya bulala tamanin ba to shine hukuncin mutumin da ya sha abin maye amma ana masa haddi ne idza saha in ya wutsake ba a cikin maye ba in yayi maye to ba za a masa bulala tamanin yana maye ba ai ba zai san doke shi ba sai ya watsake ya dawo hayyacinsa sannan za a masa haji ita rafa ya yi furuci ne da bakin sai zo ta ya sha giya au shahida adilani bi shurbihi ko adalai guda biyu ne suka shaida da shan wannan giyar da yayi ko ko wannan abun mayan kaga shi da yake ba adila bane adilani aka ce ba an ta shahada arba'a shahadatin billahi zina ne sai an samu shaidu guda hudu adalai amma shi batun shan giya da sauran haddoyi duka adalai biyu suna wadatarwa ya yi furuci ne da bakin sai sai ya sha abun maye ko ku adalai biyu suka ce da ya sa a wistanka hahu ka gane ai ko kuma sun zauna da shi su adalai biyu fa waje dari hawu sai suka samu warin abun maye da ce fa waje dari ha ha ba wai giya kaɗai ba giya ai mace ce abin ba ya kawai muskirin din su a ne guda biyu suka zauna sai suka yana warin giya ko yana warin sholi alal misali ko wani abu da yake sa maye to wannan ma in suka bada shaida za za za a masa haji ko da ba su ga lokacin da ya sha ba fa in shariba idan ya sha giya ko ya sha abun maye wa ƙazafa kuma wani kuma yayi wa wani ƙazafi ba tamanin sau biyu ba kenan haddin ƙazafi bulala tamanin haddin shan abun maye bulala tamanin an kawo shi gaban hukuma za a masa haddi ya sha abun maye sai kuma wani ya zo da shaidu akan ya masa ƙazafi to tadakala wannan haddin ya yi tadakuli ya ya shiga juna tamanin ɗaya kawai za a masa aka masa bulala tamanin ya ɗauke na shan giyan da kuma na ƙazafin. Ma lam yu hadda li adima matuƙar ba a masa haddi ga ɗayan hukuncin guda biyu ba. In sai da aka masa haddi shan giya bulala tamanin sannan mai ƙazafi wanda aka wa ƙazafi ya zo da shaidunsa to shi ma sai an yi. Ko an masa haddin ƙazafin daga baya kuma shaidun ya sha giya suka zo shi ma sai an yi. Amma in lokaci ɗaya ne hukuncin ya zo tare to an samu tadakuli sai a masa haji guda ɗaya alhamdulillah sai ne annahu wal wadi zarat ko da babu da ba ta abin nan dani ba ko sai ka zo duk Allah sai da lashi idan zawo sai ne shafi annahu alwadi shafi ɗari da hamsin daidai to eh alai alai buba yayi karatu ko a a za mu tafi a ƙa'ida a a wancan ko mun ƙarasa wancan ba mu ƙarasa ba shafi ɗari da hamsin ne mun yi nan zuru za mu tashi wa'i za ba hasina kaga wa'i za ba hasina yawwa wa'iza ba hazana fi saboda kauniha ma'ari idan muka yi bincike cikin sababin kasancewa waɗancan sunaye ma'arifa ra'ayina za mu ga annalin sunniya kullu shakki lalle cewa abin da aka ambaci kowane mutum da shi kamar aliyu fil hajiƙa da jarat aisha kaga da aliyu da aisha ai duk sunaye ne na mutane au kulli makanin ko abin da aka ambaci dukkan wani guri kamar misira kaga suna ne na guri ƙasa ce ko ko oroba europe shi ma sunan wani yanki ne na guri ko uswan ko london da ya kawo ko galin jimiyan duka wannan suna ne na makan guri to arada yana nufin annal isma wannan sunan ya dullu alaihi yana nuni gare shi bi ainihi da ainihinsa wa yakunu alamatan lahu yana zama alama gare shi shine alami din fa inda ma sammaka abuka lokacin da babanka ya sa maka suna Muhammadu ko to kasa da yana nufin an ya kuna ismuka wannan sunan da ya ambace ka ya zama shine sunanka kasan duka da yake bance ka da ya bambanta ka da sauran mutane a cikin gidan daga ya ce Muhammadu to an san kai yake ne kaga alami ne ai ba za ka ta to waye Muhammadu kuma a gidan nan idza na daka bihi ayu insani idan kowanne mutum a wannan gidan ya kulci da wannan sunan da ya sama to fahimar sami'u wanda ya saurari wannan kiran da aka yi ma zai fahimci annakal maqsudu bi kai ake nufi da wannan sunan Muhammadu duna ga rika ba wani daban ake yi ba kai din dai kaga ya zama ma'arifa abin sani wai za kana laka qiddun in ya zama kana da wata kyanwa wa sammaitahu isma sai ka sa mata wani suna fa inna hadha isma wannan suna ya tullu alai yana nuni gare shi wa yu'ayyinuhu kuma yana ayyana shi ka gane ai dama ita alƙidu ai sunanta ne na asali na halitta ko kamar ka ce al'insanu ko can da yake kullu shaksi a shaksi ko al'insanu ai suna ne na mutum idan aka ce wani mutum ya zo kaga wannan ai na kira ne dole sai an bayyana wannan mutum ne amma amma idan aka zaka ce Muhammadu ya zo ba ka nan to shi da yake gaya maka ya san ka san waye Muhammadu baya jiran sai ka tabe shi to wannan Muhammadu kaga wanda ya zama ma'arifa amma wani mutum fa a ya zama na kira wanda ba a san shi ba sai an sai an yi bayani ko amma ita wannan kyanwa in ka ware wani suna daban ka sa mata bayan sunanta na halitta ko to fa inna hadha ism wannan sunan ya dullu alai yana nuni ga wannan kyanwar wa yu'ayyinu yana ayyana shi a gidan in aka ambaci wannan sunan to an san wannan cewa ake nufi ba san ba sauran kuliyoyi na gari ko na anguwa ba wa hadha nau'u to wannan nau'i min al ma'arif na ma'arifa yusamma alaman ana kai masa alai shi ma ma'arifa ne amma ba irin wakkan da muka ba mai alifin da lamun ba ka gane ai tunda aliyu kamar da muka wada ai ba a sa masa alif da lamun aliyu in dai sunan mutum ne to suna ne alami ba a sa masa alif da lamu aisha ma'arifa ne amma alami ne tunda shi ma ba a sa alif da lamu to wannan wani nau'i ne abin da ake nufi da ma'arifa kawai in an faɗi wannan za ka ayyana wani ake nufi ba sai ka tsaya kana jira amma ƙalin bayani to wanne ake nufi ba in ya zama wanne ake nufi to wannan ya zama na kira sai an yi ƙarin bayani sannan ka fahimci ainihin wa ake ne. To alhamdulillah. Sai akwai ta akwai ta aliyu. Shafi na nawa ne? Shafi na goma sha ɗaya? وكذلك في سائر الأخلاق yake haka lamarin yake cikin sauran ɗabi'o'i kyawawansu da munana ba daraja ba ne don kana da haƙuri amma ba ka da ilimi ba daraja ba ne don kana da kyauta amma ba ka da ilimi lahu kamar aljudi kyauta wani bukuli da rowa kishiyar kyauta waljubni da ragwanta waljur'ati da ƙarfin hali watakabburu da girman kai watawazu'i da ƙanƙan da kai kisiyar a takabbur wal iffati da kamewa ai a taharudu anil haram shine iffa wal yasta'fifu allazina la yajiduna nikah wal israfi da barna wattaqasiri da qawlu ƙaunu ka san ƙaunu ba tsananin ruwa ba abin faɗi albukulu a bayi ba yawwa shi malawaci wani mai baya iya bawa shi zai ci ya sha ya yi mai kyau wata gida ya wadata gidansa amma wani wanda ba ɗan gidansa ba zai iya bawa wanda shi ne ruwa amma shi ƙauro shi kansa ma ba zai iya ci ba ba zai iya kaga da ayya mu tsaro shi ne a shuku shi ne a taƙacir ƙauro tsananin ruwa wa gairi ha da wata irin waɗannan ɗabi'o'i kyawawa da munana ka gane ai dukkan waɗannan ɗabi'o'i da muka karanta da sauransu ana samun kamanceceniya ko ana musharaka cikin tsakanin mutum da dabba in kyauta ne ka akwai dabba ita ma tana cin za ga dabbar da tana iya shayar da ɗan da ba naka ba ko in ruwa ne ka ka akwai dabba da in ɗan wani ya laɗe da za ta ture saboda marowaciya ce ko to akwai kuma zubin ɗin ragwanta akwai dabba katuwa amma raguwa akwai kuma mai karfin hali ko an fi karfin ta sai dai ta mutu amma ba za ta gudu ba yawa shi ne aljaratu da aljur'atu ko to duka wannan ba burgewa ba ne in dai babu ilimi ka yi kokari ka samu ilimi sai ka hada da waɗancan din to sai ya zama ka bambanta da dabbobi fa illa kibara domin girman kai wal bukula da rowa waljubna da ragwanta wal israfa da barna ya waro maka munana a cikin waɗancan da ya lissafa dukkan su haramun waɗannan su haramun ne wala yumkinu ta'abudu anha amma kiyayuwa ga balinta baya yiwuwa illa bi ilimi sai da sanin sai da karatu ko jahili ne ya san ana cewa girman kai ba shi haramun ne ruwa ba kyau zalunci ba kyau sata ba kyau to amma ta yaya za a kaucewa waɗannan haramun sai an nemi sai ko wa ilmi ma yubaduwa da kuma ilimin abin da yake kishiyarta kishiyoyin waɗannan kishiyar alkibru shine at-tawabu kishiyar al-buklu shine al-judu kishiyar al-jublu shine al-jur'atu ko al-jara'a fa yuftaradu ala kulli insani ilmuha to saboda haka ana farlanta dukkan musulmi da ya kokarin ya nemi sanin waɗannan ɗabi'o'i munana da yadda ake kauce musu wa qad sallafa sayyidu al-imam al-ajal haqiqa as-sayyidu shugaba al-imam jagora al-ajal madaukaki ash-shahidu shahidi nasiruddin wanda ake masa mai taimakon addini abul qasim baban qasim inkiyarsa ne to sannafa din nan ga mafi'ulinsa shine kitaba sannafa kitaba ya wallafa littafi fil akhlaqi cikin dabi'o'i kyawawa da munana yayi maka bayani filla filla a cikin kitabu makarimul akhlaq sunan littafi zai gaya maka ga dabi'o'i kyawawa ga hanyar da ake bi a aikata su a ɗabbaka su a rayuwa ga munanan ɗabi'o'i ga hanyar da ake bi a kauce musu ma da yake wa ni'ima ma sannafa ma dalla da wannan abin da ya wallafa yana ibn littafin da wancan malami fa yajibu ala kulli muslimin yana wajaba akan dukkan musulmi hifzuwa ya haddace wannan littafin gaba daya domin ya koyi kyawawan dabi'o'i ya nisanci muna to alhamdulillah wa amma hifzu ma qawsu ba'dil ahayi gubul lagwanta gubul ba haka ce yau shi ne da aljubilu ragwanta shi ne to mala amur kawo shafi na nawa to ina ba a tafi to shi ke nan shafi na 20 a 39 sai ko sun kasar nan eh gaya masa amma an yi nasa irin nasa ne na kan daban amma dai duba ashirin da hudu eh talatin da tara ta'alimi ne a gen wa kadi tafakali na zumun shi ne ƙoƙalar musallifu mai wallafa wannan littafi na ta'alimi wancan baitocin da muka karanta a baya eh ba ya gaya maka na abu tsayibi ba wannan kuma eh 24 yake gani yawwa lalle haka ne 24 nan waƙaita faƙali قال المسلف ما ولف wannan littafi rahimahullahu ta'ala yace wa qad tafaqali nazumun wa qad haqiqa nazumun tsara waka ittafaqali ya dace gare ni fi hadha al-ma'ana cikin wannan ma'ana wata ma'ana ne jumlar farkon su da yace wakila ittakizi laila jamalan tudrik bihi amalan kadiki dare shine raƙuminka na hawa to dirgidi ya amala za ka riski abin da kake buri da shi a rayuwa daranka shine raƙuminka kamar yadda da rana ke hawa raƙumi na zahiri a labta masa kaya ka je ka ci kasuwar ƙauye ko kai tafiya mai nisa ya kai ka ka cimma burinka da rana to da daddare ka daranka shine raƙuminka na hawa wanda zai kai ka matsayin da kake nema ko zai kai ka buƙatar ka da kake nema ko a wajen Allah ko karatu ko addu'a ko ma menene to sai ce ma'anar wannan kalma ta hikima da aka ce itta kibi laila zamana su jirgi ya amala to ya ittifaqi gare ni na tsarin waka da lai daidai da wannan ma'ana ta wancan kalma ga waƙar da ya kawo baitoci guda biyu من شاء أن يهتوي آماله جملا فليتخذ ليله في دركها جملا أقلت لآمك كي تهزى به سهرا إن شئت يا صاحبي أن تبلغ الكمل شيني أقول لك آلا ديدي دي واتم معنا يتي من شاء أن يهتوي آماله duk mutumin da yake so ya taro gurace-guracensa amal jami'in na amal mai hamza amma ba mai ainu ba amal mai ainu shine aiki amalu kenan al'amalu mai hamza shine guri ya yi lamba ta biyar ai makasi da hu abubuwan da yake nufi ka gane yayi eh duk wanda yake so ya taro duk gurace-guracensa yana so ya zama malami yana so ya samu kuɗi yana so ya zama sarki yana so yana neman wani mukami yana kuma wannan a kudu yake wancan a arewa yake wannan a gabar yake wannan a yamma yake wancan a sama yake wannan a ƙasa yake yana so ya taro su jumalan a dunkule a ce ya tattala su na sani ka gane ba jamala ba jumalan anan na jumla yana so duk guratar guratarsa ya kawo su jumla jumla a guri ɗaya a tare to duk wanda yake son wannan falata ki lailahu ya riki dalansa jamalan shi ne raƙumi sanawa fi darki ya cikin riskar wancan gurata gurata na ya hau dalansa ya yi arewa ya ɗauko wannan ilimin da yake nema zo ya aje ya sake hawa dalansa ya yi kudu ya ɗauko arzikin nan da yake nema ya zo ya ajiye ya sake hawa dalansa ya yamma ya ɗauko sarautar nan da yake nema ya zo ya ajiye da haka biya tattaro gurace guracensa in da ya riƙi dare to dalansa zai kai shi cimma wannan buri na to amma ga shawara kafin daranka a hore maka shi har ka cimma waɗannan guri naka mun san raƙumi na zahiri ana ba shi abinci ana ba shi ruwan sha to shi ma daren ka yana da tasa bukatar da sai ka yi masa sannan zai kai ka kasin maburinka na farko a kalil maka ka karanta abincinka yawa farkon dare in zai yi ma kar ka ci komai da daddare in kuma ya zama labudda sai ka ci to ka karanta kar ka ci ka take ciki a farkon dare sai dai lokacin da ka farka din sha biyu ne karfe ɗaya ne to ba laifi ka ɗan ci wani abu da zai ƙara maka ƙarfi ka gane yayi ka karanta abincinka kai domin ta haza ka rabauta saharan da raya dare biyi da wannan karanta abincin idan ka ci ka take to in ka kwanta ba amma domin shari a salatu ba da kyar za ka ci ba ta tsala har ka tashi ka yake ba shi ka yi wata ibada sai ka karanta abincinka in shi ita in kana so an tabbugal kamala ka kai matsayi na kamala ya sahibi ya kai abokina in dai haka na so an tabbugal kamala ka kai matsayi na kamala cikakken mutum da ya taro dukkan darajoji da ilmomi to sai ka karanta abokinka da daddare sannan kuma ka samu kana ya daren ka wakila a wani kauli aka ce shi ma wannan wata hikima ce ta malamai man asahara nafsahu bil layli duk wanda ya hana idan bacci da daddare yawa ba ainihu ya kawo ba nafsa ko to shi kenan man asahara nafsahu duk wanda ya hana kansa bacci bil layli da daddare to fa qad farraha qalbahu bin nahari haqiqa ya faranta zuciyarsa da rana ba yufarrihu ba zai faranta farraha kawai fi'li madi asara ma ai fi'li madi duk wanda ya hana kansa baccin dare to fa kada hakika farraha qalbahu ya faranta zuciyarsa din nahari da rana ka gane abinda ake nufi in ka tashi da rana duk abinda kake nema cikin sauki za ka same shi ba tare da ka tunda ka hana bacci idan ka bacci to da ranar sa kai da zaka samu duk abin da ka taba cikin sauki zaka sami shi ina fata an gane kuma a zahiri ko waki ma duk mutumin da ya saba raye dare ya sani in dai ka yanke bacci ka samu kai ibada mai tsawo da yawa a cikin dare in gare waye ko baka tashi da kurfi ba sai ka zuciyarka wata kana jin daɗi a ranka cikin nishaɗi zaka wuri amma an ka kwana kana mun kari in ka tashi da baki suke za ka wannan waƙi'i ne wannan an san haka ga wanda suka saba raye dara wala budda talibin ilimi ba makawa da mai neman ilimi minal muwazabatu daga yin ƙwazo ala darsi abu sa karatu karatun da ya ɗauka shi ne addarsu karatun da kake ɗaukan nan shi da darasi to sai ka yi ƙwazo wajen kiyaye shi da fahimtarsa da haddace shi watakarari da maimaita wannan karatun da ka ɗauka a makaranta fi awwalin laili a farkon dare yana nufin bayan magariba kafin isha ka ɗauko littafinka ko littattafanka da kuka karanta a makaranta ka ɗan yi bitar ba wai don ka manta wani abu ko akwai abin da baka fahimta ba ka gane ɗin ka haddace ɗin ba ka ɗauko ka maimaita abin da ka karanta a makaranta a farkon dare wa akirhi da ƙarshen dare cikin laye dararen naka ƙarshen daren ka ware kamar daga ƙarfe hudu zuwa hudowa alfijir shi ya zama na nazarin littattafai ne na karatun da ka karanta a makaranta fa inna ma bainal isha'aini domin lokacin da yake tsakanin magariba da isha shine bainal isha'aini wa waqti sahri da lokacin sahur ƙarshen dare waqtun mubarakun lokaci ne mai albarka ga mai yin karatu da mai yin addu'a kuma duka gaba ɗaya alhamdulillah سلم التاج الجامع للأصول شافي منو أي لا تفهموا أو أمي دبي أبا كلا كلا سمو a shi na sa ba sabo ba amma ta ba ta ta mutu samu wanka yi mota eh a wani wurin ne mota yawwa ka baka wai baka tsine ne ba a haka amma na ta zuwa Allah haka littafi ya zama to ai kai din suna aka samu wata gila an ka taya ku daidai yau ina in to ko nuska ce daban-daban taba'in ne daban-daban ko to ina za mu sani shafi na sha nawa ثم نظرت في فيها ko sannan sai na yi duba fiya cikin hadisi nazaratan amma amma duba wanda yake mai gamewa wadda fiqdu sai na kasance udmijuha ina cuɗanya ta kulla dukkan ta bi tamamiya da cikarta ودمجها بضم الهمزة من الإدماج في مؤلف واحد أتكلم مولفي قدان آية أهذب كتبه أما إنا تاتي لكتفنسا تهذيبا تاتيوا وأحرره إنا ريريوا أبوابه باب بابي ليكاو أتكلم لكتفنسا نعديسي تحريرا ريريوا da kai a ce bihi galili domin na warkar da kishi na bihi da wannan tacewa da rerewa wa ujiba bihi ushaqa ilmin hadisi kuma na yi tsaraba da shi ga masu bege ko masu kaunar ilimin hadisi alhamdulillah sun da istilahul kitab kitabul ahadith an-nabawiyyah hadisi na nawa a farko harafi shafi na nawa ne nasa harfu zai yawon harafi ke nan da zai magana a kan zaira zara rajulun akan lahufi ƙaryatin wani mutum ya ziyarci wani ɗan uwansa musulmi ba ɗan uwa na jini na karaba ba fi karetu a cikin wata alƙarya wato to a duba mana to ina za mu tashi mun yi karatu ba ka ko mun yi karatu ɗaya a aya da ku to a hadisi na shida a cikin harafin yau hadisi na shida ne zayyinu haka ne zayyinu a ayadakum ku kawace idodinku zame na idi sallar idi ko kula yininku na idi ku kawata shi duk takabiri da kabbarori wata halili da hailala wata hamili da godiyar Allah wata tsadisi da tsarkake ubangiji shi da tasbihi wannan hadisi rawahu tabarani azzani bi halilati jarihi mutumin da ya zina da matar makocinsa ita ita ce halila amma da Allah ce wa halailu abna'ikum rizina min asladikum halail janna na halila duk mutumin da ya zina da matar makocinsa la yanzuru Allahu ilaihi yawmal qiyamah Allah ba zai kalle shi da idan rahama ba ranar alkiyama saboda cin amana ya kai cin amana shi da yake tunanin in baya gari za ka iya kula masa da gidan kuma ya zama kai ne za ka ci amanarsa Allah ba zai kalle shi da idan rahama ba ranar alkiyama wala yuzaki kuma ba zai tsarkake shi daga zunubansa ba duk zunubin da ya zo da shi sai an mar hisabi a kai ka san ko ba zai kai labari babu langwame ba za a tsarkake shi ba daga zunubansa ka san ko aljanna gidan masu tsamka sai ba a shiga ta da datti in ka zo babu tsarki babu shiga wa ya ƙuni lahu Allah zai ce masa udkhulin nara ka shiga wutar jahannama ma addakilina irin yadda aka gaya wa wakilan kulan nara ma addakilin ko to haka za a gaya wa mutumin da yake zina da matar makocin Allah ya sani rawahu dailami az-zahadatu fi dunya gudun duniya da ake faɗa zuhudu zuhudu da yayyawa a bakin mutane laifar bi tahrimil halal ba shine fa haramta halal ba Allah ya halatta maka cin nama ka ce a kai kana gudun duniya ba za ka ci nama ba wannan ba shine zuhudu ba Allah ya halatta maka daura tufa mai kyau ka ce kuma kana da halin da za ka yi ka ce kai ba za ka yi ba saboda gudun duniya wannan ba shine zuhudu ba wala ibaatul mali haka nan gudun duniya ba shine ballata zuciya ba Allah ya baka wadata kuma akwai nauyi a kanka na iyalinka da ‘yan uwa na zumunci ka dinga ɗiban kuɗin kana bawa wasu daban kana ɓannatawa wai don a ce kai duniya ba ta dame ka ba wannan ba shi da zuhudu ba ka fara sauƙin nauyin da Allah ya ɗora ba walakin na zahadata sai dai abin da ake ce masa gudun duniya duniya ko a nan duniya Allah ta kula jimafi ya jika, kar ka kasance abin da yake hannunka ausaka shi ne mafi amincewa minka a zuciyarka bima fi yadillahi akan abin da yake wajen Allah eh dukiyar ko tana taba sama to ba da ita ka dogara ba da ubangijin da ya baka dukiya ka gane zuciyar baka dauke ta ausaka mafi amincewa minka a wajenka bima fi yadillahi akan abin da yake hannun Allah na falala da rahama wanda shine zuhudi ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka gina gida mai kyau ka hau mota mai kyau ka ɗaura tufafi ka yi sadaka ka yi kyauta ka yi alheri amma dai zuciyar nan yau in Allah ya karɓa ba za a ga alamarta a fuskarka ko a jikinka ba ba za a ga hawan jini ya kama ka ba ba za a ga ciwon zuciya ya kama ka dan ka talauci wannan shi ne zuhuri wa an takuna fi sawabil musiba kuma ka kasance cikin neman ladan musibar da Allah ya dora ma in Allah ya auko wata musiba ta jinya ko talauci ko asara ko gobara to kar a ga kana raki kar a ga ka mauce ka yi istirja'i ka nemi ladan musibar nan a wajen Allah idza atat ko idan wannan musiba ta zo ko usibta biha wanda aka musifantar da kai da ita wanda aka dora ma ita kenan ko wa Allah ta kuna fi sawabil masibati za a tar wa an ta kuna kai ka kasance cikin ladan musiba idan ta zo udun ta ja da aka musifantar da kai da ita ladan musiban nan argaba minka shine mafi kwaɗayi a wajenka fi ha cikin musibar lau Allah urke zaka da za a dawwamar da ita har mutuwarka ka gane yayi musifa sai da Allah ya kaddara maka ta jinya to saboda sanin da kai wa Allah yana ba wa majinyaci ladan jinya to ka dinga gudu ina ma wannan jinya za ta dawo har mutuwar ka domin ladan musifa karyayin idan talauci ne Allah ya jarrabe ka da shi ka yi haƙuri kake neman ladan talaucin da Allah ya ɗora ma a wajen Allah to ya zama wannan ladan musifan algabaninka shi ne kafi kwaɗayi cikin wannan ladar lau an na ulge ina ma da za a wanzar da wannan musifan laka gare ka ya fi ma akan a baddala maka da abun duniya kuma ladan ya daina zuwa gare ka wannan hadisi rawahu turmuzi az-zuhud fi duniya gudun duniya da wancan ta'rifatu dinsa da muka yi yurihu al-qalba wal badana yana hutar da zuciya da jiki idan ka ɗabbaka wancan tarihi da aka yi na gudun duniya ko kana da dukiyar idan wani abu ya guduro maka na ibtila'i to zai hutar maka da zuciya ka sai Allah ya rage maka hisabi a lahira wal badana zai hutar da jikinka wal ragbatu fiya amma kwaɗayi cikin duniya kwaɗayin duniya tukusiru alhamma wal hadar tana yawaita bakin ciki da alhini alhammu da alhuzu da alkarbu kusan duk abu ɗaya ne bakin ciki amma suna suna suna da bambanci alhamdu damuwa da da take kunshe a zuci baka ji ba ana fassara shi ma lokaci da niyya za hamma ahadukum bil amri ka ga ai ba na damuwa bane idan mutum ya himmatu ya yi niyyar yin wani abu sai a ce ya yi himma ba ai daga alhamdu ne to amma ka ce hammu bakin ciki da yake kunshe a zuci amma a fuskarka ba a gane amma ka ce alhuzunu to ya fito har ya yi tasiri a gaɓoɓi daga an ga fuskarka an kana cikin damuwa amma duk bakin ciki ne ai to sai da alhuzunu ya fito shi yasa kuke ta masa alhini wanda ya ga mutum shi kadai ma yana sumbatu wani lokaci to kwaɗayin duniya yana yawaita mutum bakin ciki na zuci da kuma alhuzunu alhini wal ba'alatu baɗala shi ne yawan saƙon Allah tuƙaccin ƙalba tana ƙe ƙasar da zuci in mutum yana saƙo ya zo a rufe ingantacce in mutum ya yi saƙo da tuba ba wani ɗigo baki zai zauna a zuciya in ya tuba a goge in da tuba ba ya ƙara yin wani sai a ƙara ɗigawa kuma ba a kan wancan ba a gefe in ya ƙara yin wani a ƙara ɗigawa har ya lulluɓa zuciya to kaga za ta ƙe ƙasar ta yi duhu baki ƙirin kenan bar rana ala qulubihim ma kanu yaktubuna abin da ke aikata na sako rana shi ne ya yi tsatsa ala kulubin rawahu al-qudai an ibn umar alhamdulillah masha Allah shikenan ku alhamdulillah sai addu'a kuma kuna fuskantar sa wai har yanzu bai lagu ba eh jiya baka zo ba oh haba ayo na na fikin kawai na abin to mu Allah ta ce mana oh wannan kuma na eh anan anan anan kuma ha da goje ina What? ya gano laifin jamil a kai yana musamman ma duk koyar rai Allah ka mana to Allah ka mana Allah ya mana to alhamdulillah Allah ka ji bango ya ya aiki ya mutane gida alhamdulillah an zo na alhamdulillah Allah ya kai maka dan da zuwa daga kula da zikiri alhamdulillah to Allah ya kai ya kai alhamdulillah Allah ya da nasara. Allah ka mana sauki. Allah Allah ya da shi da ko jin yake. Daidai Allah ko Ha? Can can kusa da agwatu? Ha? Ko tun daga kwalbatin can na aure dubi? To me zo yi? na abinci ko na ko na ƙasa wato to da ba laifi a yayi ya gina wabi? awo a to kaza to kokarinsa da wuce naka ba to Allah dai ka mana sauki fatiha da salatul fati Allah ya yi mana Allah ya mana dukkan bukatun mu da bukatu wadanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الله كامل الصلاة